بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar talatin ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da takwas ga watan disamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 38 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama walafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wajen fassara nassoshin alkur'ani mai girma musamman waɗanda ke magana akan ayatu sifat da kuma bayani akan abubuwan da ke da alaka da al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ibn taymiyyah yana ta mana warwarar baki yana ta fashin baki akan maganganu da yake ciratowa daga littafin ar-risalatul qushayriyya ta abul qasim al-qushayri mun ji a darasi na baya ya ɗauko magana wadda abul qasimul kushairi ya kawo ta daga wani malami wanda aka tambaye shi aina Allahu daga cikin sufaye sai yake cewa ashaqaka Allah tal'abu menene tatlubul asara ma'al ayn tatlubul ma'al ayn asara ashaqaka Allah tatlubu ma'al ayn asara wato ya ba da amsa wadda take mai harshen damu shi ne ibin taimiyya yake cewa wannan amsa tana ya ɗaukan ma'ana mai kyau tana ya ɗaukan ma'ana mummuna mutumin kirki mumini na iya faɗanta da ma'ana mai kyau wanda yake kuma ɓatacce ko zindiki kamar yadda ya kira yana iya bata yana iya faɗinta da muguwar ma'ana to mun ji ma'ana ta farko wadda take zama mai kyau wadda take nuni zuwa ga yiwuwar a tambayi mutum irin wannan tambaya ya ba da wannan ansan da kyakkyawar ma'ana kamar ishara akan cewa kai dama can baka san wannan ilimin ba ko wani abu makamancin haka sai ya ce wa ammal ma'anar labi ya anihi zindiq ma'anar kuwa da mutumin da yake zindiki wato batacce zai iya nufata da wannan zance fa an yakuna min ahli al-ittihadi al-mu'ayyan idan ya kasance shi wannan zindikin daga cikin masu bin ɗariƙa ce ta ittihadiyya wato masu cewa Allah yana shiga jikin mutane Allah da mutane suna zama abu ɗaya fa ya taqidu annahu ayana Allah bi aini basrihi fi dunya irin wanda suke kudurta cewa sun ga Allah ido da ido da idan jikin jikinsu a nan duniya fa yaqulu sai ce a tatdubu ma aini asara ya za ka tambayi ina Allah yake bayan su suna ganin shi ma a nan duniya don me za a tambaye su ina yake wannan ɗaya daga cikin munanan ma'ana da zindiki zai iya faɗan wannan kalma don ma'anar au ya ataqida anna wujudal mu'ayani huwa ainu wujudil haqq ko kuma ya zama yana kudurta cewa mutane waɗanda ake iya ganin su da sauran halittu su ne Allah su ne ainul haq su ne Allah kamar yadda 'yan ittihadiyan suke kudurcewa kama ta ƙuluhul ittihadiyatu ahlul ittihadil mutlaq kamar yadda 'yan wahadatul wujud da wahadatul mawjud wanda ɗariƙan sufaye akwai masu irin wannan aƙida musamman a cikin 'yan tijjaniya suna da irin wannan muguwar aƙida cewa komai da kake gani Allah ne a nan ƙasashen namu a shekarun baya-bayan nan sun ta bayyana irin wannan muguwar aƙida ta bayyana a bakunan musamman wawaye daga cikinsu da mawaka da waɗanda suke sun riga sun dilmiya sun kai matuƙa a cikin wannan ɓata duk da yake zaka ga masu hankalin cikinsu da waɗanda suke ƙoƙarin a yi rufa-rufa suna ci gaba da fitowa suna cewa waɗannan ɓatattun waɗannan wawayen ba sa wakiltarsu amma kuma a haƙiƙanin gaskiya maganganun da wawayen suke faɗa to akwai su rubutattu a cikin littafan ɗariƙa inna ma kamata ya yi su masu hankalin to su fito su maɗariƙan wato tahazibi kenan su tace su ce kaza da kaza da kaza duk da yake yana nan a rubuce amma kuskure ne amma inkarin cewa babu shi wannan ƙarya ce lalle akwai shi Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa auna hau zalika min maqalati zanadiqa almunafiqina masu faɗin irin wannan zance ko ire-irensa daga cikin sauran zantuttuka na zindiƙai munafikai Allah ka tsare mu daga munafunci ka tsare mu daga zindiƙanci walakin na zahirar hikayati la yuwafiqu hadha yace sai dai zahirin wannan labari da aka bayar to bai dacewa da wannan muguwar ma'anar fa innahu inda ha'ula'i al-ayn wal asr wahid domin a gun waɗancan su ƴan ittihadiyya da ainu da asaru da abin da ake gani da wanda ake da burbushin sa duk abu ɗaya ne wato da Allah da mutane a gun su duk ɗaya ne wasufiyu qala shi wannan dan dariƙa ya ce ne a tatlubu ma'al aini asaran wa hadha yaqtadi anna sa'ila ba bi aina yasihu minhu talabul asari ba'da al-ain wanda tambayar tana nuni zuwa ga mutumin da ya ga al'ain ya ga abun yana iya tambaya akan asarin shi ya nemi ina asarin shi ina burbushin shi yake bayan ya gan shi wato shi yana nuna yana so ya nuna maka cewa ne wannan tambayar duk da tana ɗaukan ma'ana biyu to amma ya fi dacewa mu wajahanta da ta zuwa ga ma'anar can ta farko da aka ambata mai kyau saboda wannan ta biyun bata dace da siyakin magana ba da kuma kyakkyawan zato da ya kamata a yi mai magana walaysa fil hikayati maqsudu maqsudun li abil qasim min nafiyin min nafi kaunillahi alal arsh a cikin wannan hikaya a bayi daga cikin abin da ke cikin hikayan manufar shi abul qasim al-kushari na kore na kore cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka akan al'arshi wala ya ƙudu abul ƙasim bi annal arifa hasala da hufi duniya min mu'ayinatin lahi ta'ala ma yi gunihi an al'afar kuma abul ƙasim al-kushari ba wai yana cewa ne wannan ɗan ɗariƙa da aka wannan tambaya ya ga Allah a duniya don haka baya buƙatar sanin wani abu game da inda Allah yake da haka tambayar ba ta ɗaukan wannan muguwar ma'anar wallahu a'lam to wannan ƙarishe kenan game da zancen da ya a baya sai bin tamiya yake cewa qala abul qasimi al-qushairi ya ce haddathana shaykh abu abdurrahman qala sami'tu abul abbasi bin al-khashab al-baghdadi qala sami'tu abul qasimi bin musa sami'tu muhammad ibn ahmad qala sami'tu al-ansari sami'tu al-kharraza yaqulu حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب wa hudu'ud damir ila Allah wannan kuma ya kawo shi har ila yau da isnadi zuwa ga al-kharraz yace kharraz ya ce haqiqatul qurbi haqiqanin samun kusanci zuwa ga Allah faqdu husnil ashiya shi da mutum ya wayi gari ya rasa ganin kyan abubuwa min alqalbi daga zuciyar shi baya ganin wani abu da kyau wa hudu'ud damir ila Allah damirinsa zuciyarsa ta natsu zuwa ga Allah ya zama bai ganin kyan komai sai Allah bai ganin komai a gaba gare shi sai Allah Malam Ibn Taymiyyah yace qultu hadhihi alhikayatu fi isnadiha man la yu'rafu haluhu wannan zancen da aka ruwaito a cikin shi akwai isnadin sa akwai mutanen da ba a san waɗanne iri bane majhulai ne su wa in sahha hadha alkalamu an abi sa'id al-kharraz falaysa maqsuduhu anna alqurba min allahi laisa illa mujarradu zalik ko da ko ya inganta daga malam Abu Sa'id al-Kharraz wanda wani babban shehi ne shi ma to ba za a ce ma'anarsa na nufin kusanci ga Allah shi ya takaitu kadai akan wannan abin da ya ambata ka wayi gari baka ganin kyan komai da kuma natsuwar zuciyarka ga Allah ba wannan ne kadai kusanci ga Allah ba walakin arada anna hadha huwa alladhi yuhaqqiqu al-qurb sai dai a ce yana nufin wannan shine abin da ke tabbatar da kusancin wa haqiqatu shay'i indahum ma yuhaqqiquhu haqiqanin abu da masu agun sufaye shine abin da ke iya tabbatar da abu fa yakunu illatun liwujudihi fa yakunu illatan liwujudihi wa dalilan ala sihhati sai zama wannan ma yuhaqqiquhu din shine dalilin samuwar abu kuma shine dalili akan ingancinsa wato meye dalili akan mutum ya samu kusanci zuwa ga Allah me yake tabbatar da cewa kusancin da yayi wa Allah mai inganci ne a wayi gari bai ganin kyan komai da ya wannanci Allah kuma zuciyarsa ta natsu da abin da ke wurin Allah to wannan a wurin su shine dalili akan tabbatar da cewa wane ya samu kusanci zuwa ga Allah ya zama daga cikin makusanta Allah kama yarwuna fil hadith alladhi rawahu ibn asakir mursalan warwiya musnadan min wajihin da'ifin la yathbut kamar yadda suka ba da labari cewa ibn asakir ne dimashki rahmatullahi alaihi ya ruwaito da isnadi wanda yake mursali kuma an sake ruwaitowa ta wata fuska wadda ke da isnadi musnadi wato wanda aka ambaci sahabin kenan amma kuma sanadin ba'ifi ne bai tabbata ba annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala li harifata ibn suraqa kaifa asbahata ya harifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wani sahabi mai suna harifa ibn suraqa yace mishi ya kawayi gari qala asbahtu mu'minan haqqa yace na wayi gari ina cikin imani keke da keke qala sai ka ce annabi wai ya ce mishi fama haqiqatu imanik menene haƙiƙanin imanin ka nan da kake zugugutawa faqala yace azafat nafsi anid dunya azafat nafsi anid dunya zuciyata ko raina ta janye jikinta daga duniya ba ruwana da duniya fastawa indi hajaruha wa zahabuha a wurina bayan da na cire raina daga duniya gaba ɗaya sai zama da dutse da zinariya a wurina darajarsa ɗaya ba na ba mace darajarsu wa ka'anni anzuru ila arshi rabbi bariga a nan duniyar ma sai naga kamar ina hangen al'arshin Allah ubangiji na gashi nan karar ina ganin shi wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatamatta'una fiha kamar ganin ina ganin 'yan aljanna suna shawaginsa suna hulewa suna jin ni'ima aljanna wa ila ahalin nari yu'azzabu na fiha kuma kamar ina kallon 'yan wuta su ma ga sunan ana ta musu azaba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi arafta lallai ka san abin da kake faɗa falzam to ka riƙe wannan matsayin gamgam abdun nawwarallahu qalbahu kai bawa ne wanda Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mu zuciyarka haske lalle abin da ka faɗa ka san abin da kake faɗi to wannan hadisin kaman da ya ambata jama'a hadisi ne da'ifi gaskiya saboda Allah al-Imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-Mu'jamul Kabir da Malam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a cikin littafin sa Ta'zimu Qadr as-Salah haka Ibn Abi Shayba a cikin Musannaf da kuma abin nan abin nan a cikin marifatu sahaba shine wato abin nan kenan al-asfahani abu nu'aym al-asfahani a cikin marifatu sahaba da al-imamu yahya al-jurjani a cikin al-amali sai kuma abin nan al-imamu al-bazzar a cikin musnadinsa dukkaninsu sun fitar da shi ta hanya ce wadda take guda daya take tikewa akan wani mutum mai suna yusuf ibn atiyya abu sahalin albasari wanda kamar yadda al'imamu aljuzani yake faɗa yake cewa la yuhmadu hadifuhu ba a godiya ba a farin ciki da hadisan shi ibn abi hatimin razi shi ma ya hakaito maganganun malamai a kan shi cewa mai rauni ne a cikin jargon ta'adil haka al'imamu bukhari ya raunata shi a cikin littafinsa a tarih haka al'imamu al'uƙaili a cikin littafin shi addu'a fa'ul kabir al'imamun nasa'i ya fitar da riwayar wannan mutum kuma ya ce mai rauni ne shi ila yau ta haka duk inda aka buga aka raya to mutum ne wanda yake mai rauni sai dai akwai wata riwaya da ta tabbata wata zo kuma take nuni zuwa ga nakara ga wannan riwaya wadda al'imamun tsabarani ya fitar da ita a cikin al-mu'jamul awsat yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani sahabi yake ce mishi kaifa asbahata sai mutumin ya ce asbatu ahmudullaha ilaika asbatu ahmudullaha ilaika ya rasulallah na na na waye gari ina ina gode wa Allah akan hadanin da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi hadha allazi aradtu minka wannan nake son ji daga bakinka wannan ita riwaya ce sahihiya wadda Sheikhul Albani ma ya tabbatar da ingancinta a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 2952 da haka wacce riwaya riwaya ce mai rauni gaskiya saboda Allah kamar yadda malai ambata tun farko ya kawo ta ne kawai dan ya kafa hujja akan ma'ana abin da suke nufi da tahqiq tabbatar da abu shine ya zama an same shi bisa lazumin abin da ake tunani wallahu alam malam ya ci gaba da cewa qauluhum fi hadha alhadith alladhi yarawnahu ma haqiqatu imanik ay ma yuhaqqiquhu wa yusaddiquhu wato da aka ce mishi meye haƙiƙanin imaninka ana nufin meye zai tabbatar da imaninka meye kuma zai gasgata cewa kai mai imani ne fa zakara ma yusaddiquhu wa yuhaqqiquhu min al-yaqin wa zuhd sai ya ambaci abin da ke tabbatar da imaninsa na yaqini sakankancewa da al'amarin Allah da kuma yin baran-baran da da duniya da abin da ke cikinta na rudi kama ja'a fil hadisi kama yadda yabo a cikin hadisi cewa naja awwalu hadhihi al-umma bil yaqini waz zuhud aka ce waɗanda suka tsira daga cikin farkon al'ummar nan sun tsira ne saboda gudun duniyar su da kuma wato yaqinin su cikakken hadisin shine naja awwalu hadhihi al-ummati bil yaqini waz zuhud wa yuhliku akhiru hadhihi al-umma wa yahliku akhiru hadhihi al-ummati bil bukhl hadisi ne wanda yake shi ma bai inganta ba ibnu abid duniya da al-Imam al-Khatib al-Baghdadi suka ruwaito shi Khatibu a cikin kitabul Bukhala nashi daga hanyoyi da dama sai dai malamai sun hara da isnadojin cewa hasanun ne bi majmu'i turqihi wallahu ala cewa abinda ya tabbatar da mutanen farko suka tsira shine yaqinin su da zuhudin su abinda kuma zai halakar da mutanen ƙarshen duniya shine rowa wallahu ala فقول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله wato abin da zai tabbatar masa da imani shine zuciyarsa ta wofanta daga duk abin da ba Allah ba da kuma natsuwar zuciya zuwa ga Allah wa hadha tahqiqul ikhlas wat tauhid wannan shine tabbatar da ikhlasi ɗayanta Allah yin abu don Allah wat tauhid da kuma tsayanta Allah allazi man haqqaqahu kana aqrabal khalqi ila Allah wanda duk mutumin da ya tabbatar da ikhlasi yi don Allah kuma yake bautawa Allah shi kadai to wannan zai fi bashi dama ya samu halin kusantuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa tahqiqu kalimatul ikhlas wanda hakan shine tabbatar da kalma ta ɗayanta Allah kalmar la ilaha illallah wa hadha ala darajataini yace wannan yana da matakai guda biyu fa ahlul fana yafquduna idrak al ashiya'i wa ma'rifataha mustalimina fi dhikrillahi wal malaika wa ulil amr wa huwa subhanahu shahida wa hadaniyatahum fil ilahiyyati fi ilahiyatihi متضمنة شهادته لجميع خلقه فإنه شهيد عليم وليس عن المخلوقات بغائب يتي أهل الفنائي waɗanda suke shiga cikin fana'i su waɗannan sufaye da suke cewa sun nutse cikin ƙaunar Allah sun nutse cikin ikhlasi da bautar Allah ya na idrakal ashiya'i wa ma'arifata sukan rasa riska abubuwa da saninsu hankalinsu da consciousness ɗinsu idan suka yi wannan fana'in yakan gushe ba su san abin da suke ba sai ambatan Allah kawai musɗalimina fi zikirin lahi wal mala'ikati wa ulul ilm suna masu kutsawa cikin ambatan Allah da mala'iku da da ainihin mazuwa ilimi wa huwa subhanahu shahida wa hadaniyatahum fi ilahiyati Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida cewa su masu ambatan Allah da mala'iku da masu ilimi to sun shaida ɗayantaka Allah Allah ya kafa shaida akan cewa suna da gaskiya wajen tauhidin su shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida cewa da mala'iku da masu ilimi suna da tauhidi to waɗannan ahlul fana'i din suna iddayin cewa su ma suna shiga cikin wannan rankin mutadamminatan shahadatuhu li jami'i khalqi wanda shahada ce da Allah ya ma dukkan halittunsa fa innahu shahidun alim laisa anil makhluqati bi ga'ibin Allah wanda baya taba buya ya zama bai san abin da halittu suke ba wa ulul ilmi ash-shahiduna alla ilaha illa huwa idza idza lam yakun fihim ajazun yujibu al-fana yu'tauna min alquwwati ala ma yashhaduna bihi al-amr yace su waɗannan mazuwa ilimi waɗanda suka shaida cewa babu sarki sai Allah abun halitta wato mahalicci wanda shi kadai ya cancanta abota mai tunda shi kadai ya halitta idan lam yakun fihim ajazun yujibul fana idan ya zama a tare da su babu wata gazawa da za ta tirsasa za ta samun musu da fana'i ya utsauna min alquwwati ala ma yashhaduna bihi al'amr sai a ba su ƙarfi wanda za su iya shaida al'amarin wa tilka shahadatun kamila akmalun min shahadati ahli fana shahadan masu ilimin nan cikakkiyar shahada ce da tafi shahadar masu fana'i yana mana muƙarana ne su ahli fana'i suna cewa shaida Allah shaida cewa kai imani da Allah shine ka daina gane komai ka daina sanin duk abin da ke kusa da kai ka zama baka da consciousness baka da wa'ayi akan me ke faruwa ka zama sumamme a cikin kauna Allah to in kai haka shine ka tabbatar da tauhidi kai ta hakikin sa a mazhabin su waɗanda kuma Allah ya musu shaidar cewa suna da imani sune mala'iku da ulul ilm da Allah ya ce suna da imani to Allah bai ba su a zahiri Allah bai ba su irin wannan fikirar ta fana'i ba ko amma sai Allah ya ba su idiraki ilimi na idiraki wanda yake sa suna riskar mai duniya take ciki kuma sun san Allah sun imani da shi kuma imanin su ya fi nuna tabbatar cikan imani fiye da imanin waɗancan fa yafqiduna ta'alluha qulubihim lil ashiya wa wajduhum wa tuma'aninatihim ilayhi مؤتابين بتأله قلوبهم لله ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره sai ya zama su abin da suke rasawa suna rasa ta'alluhi qulubihim lil ashiya makalewar zuciyarsu da abubuwan duniya shine kawai abin da suke baran-baran da shi ba wai suna baran-baran da rayuwa su zama kamar wasu motsatsu ba a suna kallon ta tana kallon su amma zuciyarsu bata ta'allaka da ita ba dukiya da ‘ya'ya da mata da sarauta da sauran zuhruful hayatu duniya to wannan zuciyarsu ba ta makalkale ma abubuwan ba wa wajdihim da damuwarsu wa tuma'aninatihim ilaiha da natsuwarsu zuwa ga abu natsuwar wanda ya samu da damuwar wanda ya rasa ba sa yi ko sun samu ba za su natsu da duniya kawai su shantake ba in ba su samu ba ba za su shiga cikin damuwa ba ina fata mun gane yace mu'tabina bi ta'alluhi qulubihim lillahi amma suna masu riƙo da ratayuwar zukatansu da ƙaunar Allah wa wajdihim bihi da damuwarsu idan sun saba wa Allah ko sun yi nesa da shi wa tuma'aninati qulubihim bi zikrihi da kuma yadda zukatansu ke natsuwa idan sun ambaci Allah la yafkiduna sharata allati tazidu fi ilmihim wa imanihim ba sa rasa ganinsu da hankalinsu wanda wannan gani da hankalin nasu yana ƙara musu ilimi da imani min shuhudin rububiyatul muhitati jota wa tafsila na ganin ubangidan cewa Allah shine ubangiji idan sun ga abun da ke duniya za su ƙara imani ne su dinga cewa rabbana ma khalaqata hadha batila in sun ga sama da ƙasa sun ga ruwa sun ga iska sun ga yaƙi sun ga zaman lafiya sun ga wadata sun ga talauci sun ga mutuwa sun ga rayuwa sun ga rashin lafiya sun ga lafiya duk abin da Allah ke bayarwa suna gani suna gane cewa wannan ƙarin tabbatar da Allah ya yi halitta ne kuma shi ke juya su ko waɗancan da za su mance da wannan abin gaba ɗaya su ce wai sun yi fana'i to kaga imani na ahalul ilm wanda suke rayuwa akan ɗabi'a ya fi imani na ahalul fana shine mukaran da yake mana don su waɗancan suna fita daga cikin duniya ne gaba ɗaya sai zama mutum kamar yana cikin maye bai gane sunan shi bai gane suwa yake kusa da shi bai gane dare ake ko rana bai gane me ake ciki ya zama kamar wani wanda yake wato masru'i to su kuma ahlul ilm suna cikin hankalinsu suna cikin lafiyayye fitararsu kuma suna ganin duk abin da ke duniya amma ba su bari zuciyarsu ta makale wa duniya ba sannan kuma duk abubuwan duniya suna ƙara musu imani sai ce wal ilahiyatul wajiba jumlatan wa tafsila wanda kuma ƙara shaida cewa Allah shine mahalicci din nan sai kuma ya ƙara musu tabbas akan cewa Allah kuma shi kada ya cancanta abautawa tunda shi ya halitta wa ma yadkhulu fi dhalika min asnafil makhluqati wal ma'amurat da abin da ke shiga cikin hakan nan nau'o'in halittu da umarnin da Allah yi sai malam ya ce wa qala abul qasim al-qushairi ya ƙara cewa samitu muhammad ibn al-husaini qala samitu muhammad ibn ali al-hafiz qala samitu aba mu'adh al-qazwiniya qala samitu aba ali ad-dallal qala samitu aba abdullah qahraman samitu ibrahim al-khawwas yaqulu yace naji ibrahim al-khawwas yana cewa intahaitu ila rajulin sara'ahu shaitan na tike a gaban wani mutum wanda shaidan ya buge shi yana da aljani a jikinsa faja'altu u'adhdhinu fi udhni sai nazo ina mashi ruqya ina kiran sallah a cikin kunnensa fanadani shaytanu min jawfi sai shaidan din yayi magana da ni daga cikin cikinsa ta bakin mara lafiyan kenan yace da'ani aqtuluhu alaga ta malan ka banni in kashe wannan mutumin fa innahu yaqulu alqur'anu makhluqun cewa yake qur'ani halitta ne dan bid'a ne aljanin yace a bashi ya kashe shi qult ibn tamiya yake cewa hadhihi alhikayatu muwafiqatun li usuli sunnah wannan hikaya ta dace da asalin aqidan musulmai ta fuskar tabbatar da cewa aljani yana iya sar yana iya buge halittar mutum ya cutar da shi kuma ana iya yin magana da shi ta bakinsa ana iya tattaunawa da shi kuma ya dace da asalin sunna game da cewa malamai suna yin wannan aikin waƙar zakaru na hawaha hikayat akwai irin wannan labaran da yawa birjik a zamanin da muke rayuwa da zamanin da suka shuɗe duk wanda ya sani ya sani wanda kuma ya yi hankalin shi mukabara shi ya jiyo aljanu suna magana ana jin maganarsu a jikin mutane ne a jikin bishiya ne a fili ne inda ba a ganin su ana jin muryarsu duk wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba su kare tashi kawai zai zama ko dai tsabaragen mukabara ne wato mutum yana da girman kai ma gaskiya to wannan baya da ka iya da shi ko kuma jahili ne wanda bai sani ba to sai a sanar da shi ko kuma mahassadi ne hasada ce tun farko saboda ba a bakin shi aka fara jin labarin wannan karatun ba to kaga mai hasada kuma cutar shi ba ta da magani sai Allah cuta ce muzmina ita hasada cuta ce daga cikin cututtukan zukata wadda ba ta warkewa da wuri duba dai kaga iblis cutar shi kenan ta farko hasada wadda har yanzu ake shan wahalar ta a duka duniya tunda Allah ya halicci Adamu har zuwa yau hasada ce asalin abin da ya hana shi yi biyayya so wannan baya da ka iya da shi sannan kuma ba abu ne da za a ce bari a yi taraddi saboda almas'alatu qad qutilat bahthan an riga an gama da mas'alar kamar matsalar maulidi ne duk wanda yake maulidi raddi yanzu yana bata energy shi ne kawai a banza duk wanda zai yadda ba kyau ya riga ya gama yadda wanda kuma duk bai yadda ba duk wazin da zaka kuma ba zai sa yadda ba tunda maimaitawa ne kawai ya zama kawai tautology to an wuce mas'alar sai kowa ya je ya tsaya inda ya tsaya kamar aka ce misali fa'ili marfu'i ne to wannan mas'ala an gama ta ba a bukata kuma wani sabon karatu a kanta ko kowa ya san haka wanda bai sani ba kuma ya je koya almuhim ya ce wa atarada fi zalika al-ghazzali wa ghayruhu abu hamid al-ghazzali da shi da wasunsa suka yi itiradi suka ce ba su yadda ba ba su yadda aljani na magana ba ba su yadda aljani amin yana shiga jikin mutum ba gazali abu hamid na daga cikin mutane na gaba gaba a wannan matsala Allah ya gafarta mishi zan so uwa su kuma kanta littafin akamul marjan fi ahkamil jan na al'imamu badruddin al-hanafi wani malami da ya rayu tun karni na takwas ya rasu shekara ta ɗari bakwai da sittin da tara littafi ne aka mujalladi babba muna da nan shi a nan wanda ya tattauna akan mas'alar da tarihinta da komai tun ma ba yanzu ba tun ba kafin a zo wannan zamanin bi anna hadha listidlala bi kalami shayatin fi usuluddin ya ce ai ba zai yi a kafa hujja da magana aljanu shekanu wajen kafa aƙida ba don aljani ya yi magana bai nuna da gaske ne wannan ya zama aƙida musulmai in ji gazzali alimamu abu hamidin gazzali yana da gaske wanda suka faɗi wannan magana wanda ya riga shi wannan kuskuren allah ya gafata mashi shine alƙadi abu ya alfarra yana da gaske malamai wanda zaka ce ba mu'tazila ba wanda suka wannan kuskuren amma dai wannan mas'ala aqida ce ta mu'tazila jama'a zan iya tuna baya ga Abu Hamid al-Ghazali a zamanin nan da muke rayuwa akwai Jamaluddin al-Afghani ya yi musun matsala ta aljanu akwai ash'arawi wanda babban malami ne a ƙasar misra akwai muhammad abdu wanda wannan kawai ce dan boko ne muhammad abdu ba malami ne na addini ba dan boko ne kawai dan hamasa akwai irin abu ali aljubba'i wanda dama ba mu'tazile ne fa huwa ahqqu bi zalika wa ahlu akwai alqaffal alqaffal malami ne wanda yake zaka iya ba shafi'i ne a mazhabinsa shi da albaidawi a cikin tafsirinsa shi ma yayi inkari sai fakarun razi a cikin tafsirinsa shi ma fakarun razi sai kuma shaltut wanda mufti ne na misra shaltut shi ma ya inkarin matsalar aljanu sai mustapha muragi to duk ire-iren waɗannan ne babu wani malami da zai zama waɗannan dai ire-iren su ne wanda zaka ce wai madogara ne a asalin addinin Allah babu daga cikin malaman sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'ina ko a imma da suka biyo bayan su daga cikin a'immatul fiqh wal hadith babu sai dai ire-iren waɗannan to sai kuma namu nan local abin mamaki mu kuma local din ahlus sunna ne suke inkari ahlus sunna a kungiyar su A da B duka ana samu wanda suke wannan inkarin su kuma kamar yadda na ambata farko dai ko dai ya zama jahilci ne wato ba sani bane kwata-kwata da abin ya tashi zuwa sai zo ta hannun waɗanda ba a tsammani to sai suka shiga da hassada da jahilci akwai kuma wanda suka yi tarafi cewa su ƴan khalif ta oraf ne akwai kuma waɗanda su aljanin ne ma a jikin su suke wannan inkarin ko mun gane aljanu ne a jikin su suka sa suna inkarin akwai kuma wanda suke ƴan boko ne sun karanta wani tsohon karatun su na can a MBBS sun rude dama tun akan shi to sai suka tafi akan wannan rudanin abun mamaki jama'a hatta likitoci wanda suka san abin da suke yi akwai wani conference da aka yi a ƙasar urdun shekarun baya na jin kamar 1997 wanda aka yi haɗaka ne tsakanin malaman addini da ikhtisasiyun a cikin medicine waɗanda suke masana a harkokin abin da ke da alaƙa da ƙwaƙwalwa da psychology da wane ne waɗannan ne likitocin da ake ganin su ne ke iya yin bincike da fahimtar tunani da ƙwaƙwalwa da sarrafa halittar ɗan adam psychologist ne pathologist ne da waye aka tattara su international conference a ƙasar urdun aka yi shi jordan kuma a wannan conference ɗin daga ko'ina sun zo a duniya jama'a conclusion ɗin da aka yi na communicate ɗin shine lallai a likitance wannan abun ba abu ne za a yi karyatawa ba cewa abu ne mai yiwuwa a medicine ɗin ma duka bayanan suna akan intanet bayanan waɗannan binciken da sauransu da aka yi idan kuka ce za ka duba malamai jama'a waɗanda suka tabbatar suka yadda suka ce lalle akwai waɗannan matsalolin kuma suka faɗa ƙarara musamman malaman tafsiri ƙarƙashin ayan inna ladina yakuna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas tunda kan ibnu abbasin radiyallahu anhu kamar yadda ibn jaririn ya ruwaito ya fassara cewa almasu anan sar'u shaitan ne tun daga kan sahabi ibn abbas kawo ko an tike kenan haka duka ɗaliban makarantar shi su muqatil su sa'id su abin nan sa'id da muqatil da malik ibn auf da makamantansu ga sunan dai da yawa su ikrima duka an ruwaito ibn jaririn ya ruwaito duk irin wannan maganganun daga gare su haka limamul bagawi a cikin tafsirinsa ma'alimut tanzil kenan shi ma ya faɗi irin waɗannan maganganu haka ibn kasirin a cikin tafsirinsa tafsirul qur'an al-azim haka al-imamul qurtubi abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirinsa haka tafsirin abin nan al-imam shaukani al-fathul qadir shi ma ya fassara ayoyin da irin wannan fasara haka malamai da suka rayu a wannan zamanin irin su al-allama bin baz irin su al'usaimin irin su ashekul albani musamman waɗannan uku duka maganganunsu kenan a wurare daban-daban a rubuce-rubucensu a kasusuwansu a fatoyi da aka musu dimbaz yana da raddi ba musamman da ya ma wancan su sha'arawi mutanen misra yana da raddi musamman da ya musu risala kankanuwa haka haka al'imamu ahmad ibn hanbal ka kuma can baya haka ibn taymiya a cikin wurare da dama a cikin littafan shi mabambanta da fatoyinsa ga sanan dai jama'a sai iya wanda ka gani haka abubakar jabirul jazairi a cikin aqidatul mu'min ba za ka iya kididdige mutanen da suka yi wannan maganganun ba ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yayi maganar shi ma in Allah so idan muka kai daidai wurin a cikin atib to nan ne za mu tsaya mu ma mu yi magana nan ba ba ita muke ba yanzu kawai wannan ishara ce haka ibn al-asir jama'a a cikin garibul hadith da ya fassarar ma'anan min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi sai da ya wannan magana a garibul hadith haka ibn manzur al-ifriqi a cikin lisanul arab a lisanul arab shi ma da ya magana akan fassarar lafazin al-mautat almautatu mai ta'un guda biyu da ya bayyana cewa tana zuwa da ma'anar suma ya yi bayani akan cewa kuma tana zuwa da ma'anar bugewa aljani wannan malaman luga ma fa kenan malamai za a iya kawo guda dubu da guda ɗaya wanda suka faɗi wannan magana jama'a amma ba za ka kawo wani malami umda a musulunci wanda ake kallon maganar shi a matsayin salafi abun koyi da ke karyata aljani ko shiga shi jikin mutum ba babu da haka yana daga cikin mukabara ka ji masu cewa wai ibn taimiyya ne kadai da imamu ahmad ibn hanbal kadai suka faɗa to muƙaddara masu kadai suka faɗa imamu ahmad ibn hanbal ta nake shi kadai tsaya akan matsalar khalqu bil qur'an shi kadai tsaya a gefe duk da wasu suna goyon bayan shi amma sai tsaya wanda yi ba to idan wannan hujja ne sai a ce to ita ma ita ma an buge shi kenan idan wannan hujja ne ta nake ibn taimiyya shi kadai tsaya akan matsalar saki uku a kalma ɗaya ba saki bane ba saki uku bane wanda ita ce kuma gaskiya duk malaman zamanin suka kiyada da magana ai ba ana sanin ƙarfin magana ne da yawan wanda sau goyi bayanta ba ana sanin ta ne da ƙarfin hujjata ga ayan alkur'ani mai girma ga hadisin abu dawuda da tirmizi na wannan mata da take samun bugewar shaidan take cewa manzo Allah sallallahu in ya buge ta yana sa ta tsireci manzo Allah ya ce mata ki hakuri kina da aljanna ga na wancan yaron da manzo Allah sallallahu alaihi aka zo mai da shi ya mai addu'a ga hadisin ukhruj ya adu wallah fa ana rasulullah duk waɗannan sun ba su isa hujja ba an musu ta'awili sannan kuma ga maganganun malamai da yawa ba su hujja ba musu ta'awili to kaga wanda duk yana wannan to yana yi ne kawai dan son zuciya ya kamata mu gane wannan kuma duk wanda zai yarda da gaske akwai aljanu da gaske suna cutarwa suna iya kaza suna iya kaza ya riga ya yarda amma bai yadda ba ya gani a garinsu ko a unguwarsu ko a gidansu ko ta buge matar shi ko ƴar shi ko surukai shi hatta waɗanda suke karyatawa sun dinga samun irin wannan matsalolin wasu su ma sai da suka koma ma suna yin ruƙuya sai su zagaya su baggari su tafi Abuja su je suna yin ruƙuya suna karban daloli in sun dawo kuma nan ƙauye Zaria saboda sun yana mana wayo su ce ba su yadda ba to kaga duk wannan ba ba ba Allah suke wa ba fil jumla jama'a shine aqidar ƙaryata tasirin aljani da sihiri jama'a aqidar mu'tazila ne ina wa ahlus sunna nasiha wanda suke wannan magana su daina ba aqidar ahlus sunna bace ko ba mahalli ne na ijtihadi kace wai kai kai ijtihadi ka gano ba abu ne na sallamawa tunda dai ahlus sunna haka suka tafi to wajibi ne kai ma in dai ahlus sunna ne ka tafi haka idan ko kai ba ahlus sunna bane ka fito ka faɗa amma bai yiwuwa mutum ya bai dinga faɗa wannan magana kuma ya ce wai shi ahlus sunna ne wani ma har babban malami ne ma masu mumbari masu mukamai a cikin kungiyoyin ahlus sunna ga sunan wannan yana daga cikin wato tubatubai da ahlus sunna suka dinga samu Allah ubangiji shi kyauta to ɗayan ɗayan sashen kuma shine ƙaryata sihiri cewa ai tunda Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kula uzai da falaki da nasi da da da kulhuwa shikenan an riga an samu kariya kaza kaza kaga wannan ma wato ya fi wancan ban mamaki da kuma ƙaryata cewa an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma ya kama shi hadisin da ke cikin Bukhari hadisin da ke cikin Bukhari hadisi sahihi sai ka ji wani wanda bai da nasibi kwata kwata a ilimin hadisi wanda bai da cancantan ya magana a cikin ilimin hadisi wai yana ɗauko hadisin da ke cikin Bukhari yana so ya mashi ya mashi ta'awili Allah ubangiji ya tsare mu daga bata ga wasu littafai da nake so na mana ishara ta yi za su ba 'yan uwa fa'idoji ga wanda yake so ya je ƙara samun bayanai wannan sunan shi usul sihir na malam sa'ad sa'id ahmad abdu mutumin ƙasar misira ne usul sihir ya magana kan duk wani abu da ke da alaƙa da sihiri tarihinsa asalin shi nau'o'insa da kuma fassara ayan nan ta bayani akan sihiri ayan abin nan wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman ya tattara maganganun malaman tafsiri kala daban-daban akan ta ya fitar da fa'idoji da yawa ga kuma littafin malam Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Afari shine Burhanu Shar' fi isbati almasi wasar wanda shi malam ali hassan wannan conference nake ba ku labari ya ma je conference din ya je participant ne shi a conference din ya ba da labari a littafin nan cewa su sun je conference din ba wai labari bane ganau ne su wanda aka tara manyan masana daga ko ina a duniya suka za su tattauna a matsalar mu ko nan kaga kawai in za a tattauna za a samu wasu yan ƙauye ne a je a ɓoye su a wani ɗaki a kawo musu taliya da da naman kaza su ci kawai su fito sai sun yi ijima'i sun yi ijima'i akan cewa kada kada kowa ya ƙara yin magana akan wannan matsala wannan ai ƙauyenci ne jama'a Allah shi kyauta to abin ma dai da yake abu idan hakika ce baka iya inkarin hakika ka tsira abun da yake hakika walai sai sihu fil azhani shay'un idza tajan naharu ila dalil yanzu duk garin da ka je akwai masu ruƙuya akwai na gaskiya akwai na ƙarya akwai wanda suke da ilimi akwai wanda suke da jahilci da masu sai da magani ga sunan ana tasawa a rediyo ko ina suna ta kafa billboard da posters su suna da komai sun riga sun zama wato part of the culture na ƙasar bayan da ka iya kamar yadda mutum ya ce ƙarya ne babu wani abu mai suna cs ba a fasa cikin mata a ciro da ko dai sayahu ne ko su mutu kawai ce ƙarya ne saboda shi ba likita bane shi ba nurse bane mata shi ba taɓa yin haka ba zai iya ƙaryata wannan hakika bayan ga mata nan a makwabta a ko ina an taɓa musu wannan CS din an ciro musu da da ba su iya haifan shi ɗabi'ance ba bayan ga likitan da yake bayan ga mutumin da ya biya kuɗi aka wa mata shi zai yi ka ƙaryata wannan ba zai yiwu ba sai a kalle ka matsayin mahaukaci to shine irin wannan mutum ma aljani ya kama matarsa an je an yi rukuya an yi magana da aljani aljani ya faɗi inda sihirin yake an je an tona an gani an cire kuma ta warke aljani ya kama wata ya haukata ta ya kama wani ya kashe shi yana nan a jikin wata yana mata namijin dare ana gani gari ya waye ta ga jikinta kamar an sadu da ita kuma kawai sai wani ya mun bari ya ce duka ƙarya ne bayan ga mutane suna ganin waƙi na faruwa da su ya za ya sai da wannan ba zai yiwu ba sai dai ku ci gaba da rudar da jahilai da suke bin ku kawai da kuma waɗanda dama suna da wani score da suke so su satilin da malamanmu su mara albani da makamantansu dama su mara albani sun musu laifi to yanzu sun samu wasu yan kuci ku bamu waɗanda in sun masu in sai mas'alar raddi to kamar suna yi da su mara albani ne su mara albani muhammad awwal nake nufi allah ya gafarta mishi ba ba ba wai su wahidu bali ba su wahidu bali kan ba ma sa jin abin da kuke tunda da Hausa kuke anan mu ne muke ji abin da kuke Allah shi kyauta almuhim jama'a yace Abu Hamid al-Ghazali Allah ya gafarta mishi a cikin al-Manqul to kaga Ghazali dama yan falsafa ne su yan sun karyata wannan abun ba wani abun mamaki bane yace bai yadda aka fa hujja da wannan zance a ce wai magana wannan aljani ta tabbatar da da gaske daga cikin mutumin yake yin ta ba kuma ya zama aqida Gazali ya manta cewa akwai dalilai wannan kawai ba shine dalilin ba wannan kamar isti'nasi ne amma akwai dalilai na shari'a da suka tabbatar da haka daga cikin shibohin da suke kawowa sai su ce to me yasa aljani bai buge kowa sai matan ahlus sunna sai matan musulmai da sauransu to sai a iya cewa misali zaka iya cewa eh an ji haka kai a cikin musulmai kake ka taba zuwa cikin arna kaga yadda suke ko ka taba zama arni ne a cikin zama dan coci na farko tukuna na biyu kuma me yasa iblis ku da kun yarda cewa shaydan yana so ya batar da musulmai ne kawai kun yarda cewa mu da kuma yarda da wannan batarwa ta zamar da su daga tafarkin shari'a to me yasa sai musulmai ne kawai suke wasa da abin da shafi addinin su ba sa daukar shi da muhimmanci sai mu koyi wannan tambaya ko kun gane ai musulmai yanzu a waƙi za ka ga musulmai suna wasa da addini arna sun fi jajircewa sun fi nuna istiƙama in musulmai sa so su yi wani abu sai ya ƙiyuwa in an ce a tattara kuɗi a wani abu sai ya ƙiyuwa saboda shaidan na ta ziga su yana ya idu humul faƙara yana na musu talauci ko me yasa arna suke wannan musulmai ba sa yi ba su iya bada amsa ba kan wannan sannan waye ce maka shaidan baya batar da waɗanda suke ba musulmai ba ai su yi gama batarwa ma su dai sa su suka zama kafirai a iyaka bata kenan wannan shine matukar bata abin da yake nema wannan kankanuwar bata ce cutar wanda yake mutane a jikin su shine mafi karanci mun kai mu karana da wancan to haka da zaka suna kawo irin wannan shibohin ga sanan kala daban-daban da maganganu waɗanda suke suke nuni zuwa ga ƙarancin sanin su na ilimin abin da ake magana akai wa zikira عن الإمام أحمد في ذلك وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول sannan ya ambaci wani labari mara inganci daga Imam Ahmad ibn Hanbal shi Abu Hamid al-Ghazali ya ambaci waɗannan maganganu a littafin al-Mankhul ɗaya daga cikin littafan shi na usul fiqh fa qala yace rubba rajulin ya'taqidu shay'a dalilan wa laysa bi dalilin kama yadhkur ta yiwu kaga mutum ya rike wani abu a matsayin hujja ashe kuma ba hujja bane akan abin da yake ambata gaskiya ne wannan fil jumla ana iya samun mutum ya rike wani abu a matsayin dalili ashe kuma ba dalili din bane wannan abu ne mai yiwuwa babu mamaki akai insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa wa jawabu hadha annal janna fihim mu'min wal kafir amsa game da wannan da za a bashi shine da gaske ne aljanu akwai mumini a cikin su kuma akwai kafiri kama dalla ala zalikal qur'an kamar da qur'ani ya nuna haka da Allah yake cewa misali wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama faqad taharraw fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba da kuma fadin shi wa anna minnas salihuna wa minna duna zalika kunna tsara'ika qidada as-salihuna da duna zalika ai ghairu salihin kenan ghairu salihin anan ne ibnu kathirin rahmatullahi alaihi ya bada labari shi da waninsa daga cikin malaman tafsiri suka hakaito daga wani littafi daga littafin wato abin na al'imamu ahmad ibn suleiman najjad wanda yake da littafi na al'amali da isnadi wanda ibn kasirin yake cewa ya gabatar da isnadin ga malaminsu abul hajjaj yusuf al-mizzi ko mizzi ya ce isnadin ingantacce ne cewa a amashe ba da labarin wani aljani da ya zo neman aure a cikin mutane ya zo neman aure ba a ganin shi amma yana zuwa ya ce yana so ya aure mace ta mutum ba su ba shi da auren ba amma har suka mishi liyafa ce wani abinci kake so ya ce yana son shinkafa aka je aka kawo mishi shinkafa aka aji kwanan shinkafa sai ana ganin kwanan kuma na ta raguwa ba a ganin shinkafa tana karewa ba a ganin wanda ke ci shine amashi tambaye shi yake ce mishi wai da gaske ne kuma a cikin aljanu kuna da kungiyoyi kala daban-daban na addini yace kwarai kwa to wace kungiya ce tafi sharri a cikin ku yace rafida ɗan shi'a masu zagin sahabbai muna da su kuma su ne mafiya sharri mu a cikin mu wannan kisa ce tabbatacciya ire-iren su suna nan da yawa jama'a sai iya wanda kaji ibnu kasir ya kawo a wannan tafsirin wannan sautul jinni ya kawo wannan magana Allah ubangiji shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a wa jawab wa jawabu hadha anna al-jinna fihim al-mu'min wal kafir kama dalla ala dhalika al-qur'anu ويعرف ذلك بحال المسروع ana iya gane wa kafiri ne aljanin ko mumini wanda ya buge mara lafiya ana iya gane haka ta yanayin shi mara lafiya wa yu'rafu bi asbabin qad qad yaqdi biha ahlul ma'rifa kuma ana iya ganewa da wasu dalilai wanda masana za su iya hukuntawa ma'ana idan ana ma mutum ruqya aljanin yayi ya halarto daga cikin maganganun da zai yi za a iya gane mumini ne ko kafiri wajen tambayoyin da za a yi mishi ko kokarin mishi nasiha ko cewa ya fita za a iya gane addinin da yake kuma za a iya gane wata ɗabi'ar da mara lafiyan yake akwai akwai shedanin aljanna zai dinga jan mace mara lafiya yana kai ta cuci ko kaga ta je ta siyo cross ta rataya a wuya duk yana faruwa ko aji tana karanta wasu abubuwa irin na na 'yan kwaya da ire-irensu to wannan yana nuni zuwa ga irin yanayin aljanan ana iya gane irin wannan yace fa idza urifa anna aljinniya min ahli aliman idan aka gane cewa aljanin mumini ne kana hadha mithlu ma qassahu Allah fil Qur'an min iman aljinn bil Qur'an to wannan sai zama kenan daga cikin irin abinda Allah ya bada labari na cewa aljanu sun imani da Qur'ani وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما دروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين كذا سن إيماني سوى لنا كما عند أكباد اللاباري القرآني كما حديث يفسر وكما في السيرة من أخبار الهواتف كما عند أكسامو كما أتكين سيرة من الله صلى الله عليه وسلم na labaran irin muryoyinsu da aka ji a wurare daban-daban an ji muryoyinsu wata rana manzo Allah ya ji musu wa'azi wata rana sun zo suna ana magana suna magana ana ji a Madina an sha ji tun manzo Allah sallallahu alaihi yana rayi da bayan mutuwarsa da wasu lokuta abubuwa ne daban-daban ka kuma wancan littafin na abin nan alamul jinni wa shayatin zaka ga labarai ire-iren su da yawa bana ne muhallin ai ta kawo su ba malam ya ci gaba da cewa Ibrahimul Khawwas min akbarir rijali alladhina lahum khawariq wannan malami da aka ambata wanda yazo yana ruqya aljanin ya mushi wannan magana Ibrahim ibnu Ahmad ibnu Isma'il al-Khawwas al-Khawwas wato kama a ce dan gwari mai sai da kayan gwari sana'a shi kenan yana sai da irin abubuwa su ganyayyaki haka ko ko dan magori wanda yake sai da abubuwa da wanda suka ganye shi yake cewa al-khawwas to malami ne daga cikin malaman sufaye na karni na uku ya rasu shekara ta 291 daga cikin tsararraki ne ga su Junaidu da makamantansu Allah ya gafarta musu to malami ne da yake da falaloli sosai wajen yana da abubuwa na khawariqul ada yana da karamomi da suka bayyana tare da shi ire-iren waɗannan falahu ilmuhu bi anna هذا الجني من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن wannan yana nuni izuwa ga wannan malami ya samu ilimi akan cewa wannan aljanin da ya ambatan mishi maganan nan to aljanin mumini ne shi sa ya bada labarin domin ya nuna zargi izuwa ga masu musun cewa qur'ani magana Allah ne wanda suke cewa qur'ani halitta ne su ne ya kawo musu labarin cewa ga aljani ma ya kama wani mai irin aƙidar su an zo ana mai ruƙuya ya roƙa ya ce dan Allah a bar shi ya kashe shi saboda ɓatacce ne yana nuni zuwa ga ha aljanu ma suna jin haushin wannan baka aƙida da su ibnu abi du'ad suka kawo ta duniya suka tallata ta da taimakon sarakuna irin su ma'amun al-abbasi da makamantansu Allah shi kyauta sai malam yace faslun qala abul qasimi wa qala ibnu ata'il lamma khalaqa Allahu al-ahrufa جعلها سرا فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون المعارف فجعل فجعلها الله صورا لها يتي ابن عطاء واتو أحمد ابن عطاء الروضة باري وندا wanda abin nan ya rasu a shekara ta 366 ɗaya ne daga cikin shi ma manyan malaman sufaye aka ce wai ya ce lamma khalaqa Allahu al-ahrufa yayin da Allah ya halicci harufa su alifin ba'un da ta'un ja'alaha sirran sai Allah ya boye su bai gaya wa kowa ya halicce su falamma khalaqa adama yayin da Allah ya halicci adam bassa zalika as-sirra fihi sai Allah ya kimsa mushi wannan sirrin walam ya buf zalika asir fi adamin mala'ika bai ga mala'iku komai na wannan sirrin ba fajaratil ahrufu ala lisani adam shine sai harufan suka ci gaba da gudana a harshen adam bi fununil jiryan wa fununil ma'arif da duk yadda ake sarrafa harufa a mai da su kalmomi da kuma ba da fannoni na sanin sunayen abubuwa faja'ala Allahu suwaran laha sai Allah ya sanya harufan su zama su ne suke wakiltar waɗannan ma'anoni da haka ne aka samu sunayen abubuwa ya ce wai wannan shine fasara wa allama adam asmaa kullaha in ji wannan malami mai suna ibnu atsa kamar yadda abul qasim al-kushairi ya kawo qala abul qasim sai kushairi ya ce sarraha ibnu atsa rahimahullahu bi anna al-hurufa makhluqa kaga ibnu atsa a wannan zancen nashi ya faɗa ƙarara cewa harufa halittan Allah ne da ya ce khalaqallahul ahrufa ya fito ƙarara ya faɗa cewa harufa halittan Allah ne yana so ya tafi zuwa ga cewa Qur'ani halitta ne ina fata mun gane qultu sai ibn timiya yace lam yadhkur li hadhihi alhikayati isnada kushairi bai kawo isnadin wannan magana ba haka ya kawo ta kai wa qala ibn ata wa mislu hadha la taqum bihi hujja irin wannan zancen bai zama hujja wala ya hillu li'adin an yi baddila dinal muslimina an yi dillal muslimina fi usulid din bi kalamin lam tu'raf sihhatu naqlihi bai halasta ga wani mutum ya ce ga hujja da za a kafa aqidan musulmai akanta kuma ya zama wannan maganar to ba a san ma asalinta ba ba a san waye ciro ta ba ma amma ulima min kasratil kadhibi alal mashayikh al muqtada bihim bayan kuma an san cewa shehunne dinnan da ake koyi da su to akwai karerai da yawa waɗanda aka danganta musu ana danganta musu karerai da yawa shehunan nan tun daga kansu junaidu din su jilani har waɗannan na baya su inyasi su tijjani da sunusi da waye duk waɗannan shehunan ba wai ana cewa dukansu ko wasunsu a clean ba suna da tasa matsala amma dai abubuwan da ake danganta musu ba duka bane suka tabbata da gare su to hasali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana danganta mashi abin da bai tabbata zuwa gare shi ba to ina kuma ga wani shi da ma yake duka komai nashi mai kyau ne komai gaskiya ne kuma komai akwai shi tabbas a rubuce an san inda yake amma duk da haka akwai makaryata da batattu da malalata da marasa mutunci waɗanda suke kokarin su su sanya barna a cikin addininsa su danganta mashi abin da bai faɗa ba to ina kuma ga waɗanda dama a cikinsa akwai wanda su dama jagorori ne a barnar duk mutumin da yake mai buga kudin jabu ko wanda yake madamfari ko makaryaci ai da ma ya yi jagora ne shi mabarnata to an danganta musu ƙarya hakanan kuma waɗanda suke ma mutanen kirki ne irin su jilani da makamantansu su ma an danganta musu maganganu wanda ba su tabbata daga gare su ba da yawa fala yathbutu bi mithli hadha al-kalami qawlun li ibn ata'in wala madhhabun bai yiwa wannan zancen ya zama hanyar da za a ce ra'ayin ibnu atsa shine kaza ko mazhabin shi shine kaza game da wannan mas'ala bai yiwa wannan zancen bai sai zama hujja ba bal qad zahara ala hadhihi alhikayati min kadhib naqiliha wa jahli qa'iliha ma la yasluhu ma'ahu an yuhmada li'tiqadu biha yace abinda ma yake bayyana shine akwai ƙarya a cikin zancen da kuma jahilcin wanda ya faɗi zancen wanda yake nuni zuwa ga ba abu ne da za a yi ƙoƙarin a ce wai bari a yaba mishi a karɓa a yi hujja da shi akan aƙida ba mummunar magana ce da haka bai kamata a mawaiwaye ta ba falau furi da anna hadhihi hikaya qala ha ba'dul ayani la kana fiha min al ghalati ma yurduha ala qailiha in ma da za a ce da gaske ne wani malami ya faɗi wannan magana to wannan maganar abin a mai raddi ne a ce yayi kuskure balantana ba a ma san ko ya faɗi din ba kuma wa kazalika أن الله لم يخص آدم آدم بالأحرف sannan kuma mun sani cewa Allah subhanahu wataala bai keɓe Adamu da wasu harufa ba wa inna ma khassahu bi ta'limil asma'i kulliha abinda Allah ya keɓance shi da shi shine abinda Allah ya faɗa ya keɓance shi da sanin sunaye gaba ɗayan su kama qala ta'ala wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula' Allah ya ce kuma sai Allah ya sanashe da Adamu sunaye ga baki ɗinsu sannan ya bujiro da waɗannan sunaye ga mala'iku ya ce ku faɗa mini sunayen waɗannan ya bujiro da waɗannan abubuwa ga mala'iku ya ce ku faɗa mini sunayen waɗannan abubuwa to abinda Allah ya keɓance shi shine ma'arifatul asma'i kulliha wannan bai nuna Allah ya keɓance shi da ma'arifatul hurufi wahdahu Allah bai faɗa haka ba waqad tanaza'an nasu yace malamai sun yi sabani halil muradu biha asma'u man ya'qilu shin abinda yake nufi da wa allama adam al asma kullaha shin sunayen abubuwa ne masu hankali li qawlihi thumma arabahum saboda ya ce thumma arabahum ya kawo da bamiri na al aqil aw asma'a kulli shay'in ko ku sunayen komai da komai ne ala qawlaini mazhabi guda biyu wasu sun ce a sunayen masu hankali kawai wasu kuma sun ce a sunayen komai da komai wal awwalu cewa sunayen masu hankali ne kawai ikhtiyar ibn jarir al-tabari shine abinda al-imamu ibn jarir ya zaba a cikin tafsirin sa wa abi bakrin abdul aziz sahib al-khallal hakanan sahib al-khallal shi ma abinda ya zaba kenan wa ghayrihima da wasu wasani na biyun cewa sunayen komai da komai ne ba sunayen masu hankali kadai ba a sakku shi fi ingancin jimin timiya li'anna fi sahihain min hadith shafa'ati an annabi sallallahu alaihi wasallama ya adam domin ya zo a cikin hadisin shafa'a a cikin bukhari da muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ranar alkiyama daga cikin abin da mutane za su je suna nema na ceto din nan za su ce da Adamu ya Adam anta abul bashari khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa asjada laka malaikatahu wa allamaka asma'a kulli shay'in mutane za su je su faɗa wa Adamu su ce kai ne uban mutane ya Adamu Allah ya halicce ka da hannun shi ne sannan Allah ya hura maka ruhinsa sannan Allah ya sa mala'ikunsa suka yi maka sujuda kuma ya sanar da kai ilimin sunan komai ya sanar da kai asma'a kulli shay'in kaga hadisin ya zo karara ya bayyana kullu din nan kullu ce gaba daya wannan hadisi ne kamar yadda malai ya faɗa tabbatacce daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu a cikin Sunan Abi Dawud akwai kuma riwaya ta Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik radiyallahu anhu a cikin Bukhari kitabu tauhid kenan malam ya ci gaba da cewa wa bayyana zalika anna al mala'ikata kanu yatakallamuna qabla an yukhbira hum adam kuma akwai bayani ma da ta cewa su mala'iku suna yin magana tun kafin qabla an yukhbirahum adam bil asma' tun kafin Adamu ya ba su labarin sunayen nan dama suna yin magana domin kenan su ma suna da ilimin magana kenan tun kafin lokacin domin tun kafin halice shi ma suka tambayi Allah subhanahu wataala suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima kaga a lokacin ma ba halice Adamu ba suke wannan magana da Allah yake ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga ya tabbatar da ashe suna da wani ilimi sabiki da suke amfani da shi wajen magana kenan kenan abin da Adam ya zo ya faɗa musu wani abu ne wanda Allah bai sanashe su ba su ko a cikin maganarsu wannan suna nuni kamar babu wanda ya taɓa amfani da haruffa ya magana sai Adam kafin Adam mala'iku ba su samu wannan ba to kaga wannan magana ta saba wa zahirin alkur'ani da haka ba za a karɓe ta ba wa qad khatabullaha wa khatabu adama qabla zalika sun yi magana da Allah sun yi magana da shi kanshi annabi Adam kafin wannan lokacin magana da Allah da suka kama wannan tattaunawar akan da Allah ya ba su labarin ya musu albashir cewa zai halicci khalifatan fil ardi sannan su magana da annabi adam za mu zo mu ji kafin a kai ga wannan matsalar za mu zo mu ji cewa sun yi wata magana da shi alaihi salam qala Allah ta'ala wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wa qala fi sahihaini qala fi sahihaini sai ce kuma a cikin bukhari da muslim an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala لما خلق الله آدم قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم yayin da Allah ya halicci Adamu alaihi salam sai ya ce mishi tafi gun waɗancan tawagar ta mala'iku je ka gaishe su ka je ka musu sallama wasma ma yuhayyunaka bihi ka ji ka saurari me za su gaishe ka da shi fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika min ba'dik abinda suka gaishe ka da shi shine gaisuwar da zaka dinga yi kuma shine gaisuwar zurriyarka gaba daya a bayanka fa zahaba ilaihim fa qala sai je ci musu assalamu alaikum fa qalu suka ce wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh fa zaduhu suka ƙara mishi akan gaisuwar shi ya ce assalamu alaikum kadai su kuma suka ce mishi wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuh suka ƙara mishi rahama Allah da albarka Allah wannan ma hadisi ne na Abu Huraira wanda ke cikin Bukhari da ainihin littafin Sahih Muslim Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wurare mabambanta al-Imam Muslim a cikin kitabul istizan a cikin abin nan din shi kitabul janna wa sifatu na'imiha Bukhari ya fitar a cikin kitabul istizan da kitabu akhbarul anbiya wajen tafsirin fadan Allah wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifa a cikin juz'i na hudu kenan na Fathul Bari ina fata mun gano wannan jama'a to kaga wannan magana an yi ta ne aka ce lokacin da aka halicce shi kafin a zo ga magana ta'alimul asma' وأيضا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم أتصى shi kanshi Adam din yayi magana tun kafin a zo wajen ta'alimul asma kamar yadda ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda ainihin wato yace lamma khalaqa Allahu Adam haka ne afwan wa adam aidan fa wa aidan fa adam alayhi salam takallama qabla an yu'allimahu Allah asma kulli shay kama fi sayyid anna Allah lamma khalaqa adama atasa yayin da Allah ya halicci annabi adam sai annabi adam yayi atishawa fa qala sai yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai fa qala Allah lahu sai Allah ya ce mishi yarhamuka rabbuka Allah Ubangiji ya yi maka rahama wannan hadisin al'imamu a tirmizi ne ya fitar da shi baya cikin Bukhari da Muslim al'imamu tirmizi shi ne ya fitar da wannan hadisi da isnadi kyakkyawa haka alhakim ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda wa aidan fa min al-ma'lumi fa min al-ma'lumi anna al-mala'ikata kanu yusabbihuna Allah wa yumajjidunahu qabla khalqi Adam wa qabla ikhbarihi iyahum bil asma ko mun sani cewa mala'iku sun kasance suna yi wa Allah tasbihi suna yi wa Allah jinjina da girmamawa suna tasbihi tun kafin Adamu ya ba su labarin sunayen da Allah ya ce ba su labari fa kaifa yadhunnu dhannun anna nutqa kana mukhtassan bi Adama lamma ulima al-asma to ta yaya wani zai ce a ai an kebance Adamu da watan magana shi kadai ke yin magana kuma shi ma sai da aka bashi al-asma'u ilimin al-asma sannan yake magana wannan magana ce wacce take ba daidai ba fadin haka wa aidan fa inna hadhihi al-hikayata min ƙa'iliha al'awwal mursala kuma mun ji shi kanshi labarin ma tun farko daga asalin wanda ya faɗi ta zance ne wanda yake mursali bai da isnadi la isnada laha ba ta da isnadi zance ne kawai sakakke walam ya afurha anin nabi sallallahu alaihi wasallama ba a danganta ta daga manzon Allah ba daga manzon Allah bane zance ne kawai na gani wala an ahadin min ashabi ba sahabi ne ya faɗi wannan magana ba وأحسن أهوالها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم تعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب ما في كان abin da za ka ba wannan zance na hukunci shine ka ce isra'iliya ce ba a san gaskiyarta ko rashin gaskiyarta ba da haka ba za a karyata ba ba za a gaskata ba wannan shine ahsanul ahwal da za ka bata wa misli hadhihi la yu'tamadu alaiha fi dini bi halin irin wannan zancen san ba zai yiwu a dogara da shi akan harka addini ba wallahu ala wal ma'ruf an ba'dil mashayikh hikayatu law zakara al abul qasim la kana ihtijajuhu biha amsal abin da yake sananne an ba'dil mashayikh hikayatu law zakara abul qasim abin da aka sani game da wannan mas'ala ko ta hikaya wanda da alƙushiri ya ambace ta da ta dan fidan sauki saukin matsala wa huwa ma annal imama ahmad ذكر له عن السوري السقطي أنه ذكر عن بكر بن حبيش العابد أنه قال shine labarin da aka ce Imam Ahmad kamar yadda Khallal ya rubuto ya rawaito a cikin masail cewa an ba Ahmad dan Hanbali labarin cewa al-Imam Surri Suriyuddin Ibn al-Mughallis As-Saqati Abu Abul Hasan kenan wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman sufaye a ƙarni na uku ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da ɗaya yana da matsaloli irin nashi Allah ya gafarta mashi ya yi guluwi a cikin sufanci amma an ba da labarin shi mutum ne mai tsananin ibada aka ce shekara saba'in lam yura muttaja'an ala saririn illa fi illatil maut ba a gan shi ya kwanta a kan gado kwanciya yadda za ka kwanta za ka yi noman su ba ta shekara saba'in ba a gan shi a irin wannan kwanciyar ba sai kwanciyar da ya yi rashin lafiyar mutuwa baya bacci irin wanda za a kwanta kawai a baje baya yi sai dai gengedi ko dan risanawa haka yana da ibada sosai amma yana da matsaloli wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya ya faɗa abubuwa akan shi Allah ya gafarta mishi to aka ce an ba da labari daga gare shi cewa ya ambata daga wani mutum mai suna Bakr ibn Hubaysh al-Abid annahu qala Bakr din yace wai lamma khalaqa Allahu al-hurufa sajadat lahu ba suna so su kafa hujja akan harufa halitta bane ce to wannan ya dan fi galmi galmi su kawo wannan cewa Allah da ya halicci harufa dukkanin su sun risana sun mai sujuda illa al-alif sai alif fa qalat fi'alu ita tace la asjudu hatta umara ni ba zan yi abinda ba a umarce ni ba ku kun yi zangayi ne kafin a ce ku yi sujuda ku kai fa qala ahmadu sai malam ahmad dan hanbali ya ce haza kufrun wannan kafirci ne wannan kashi kanshi zance ne kawai na tatsuniya ba hadisi ba ne ba tabba hadisi ne wanda yake daga manzala su salama ba wanda wannan dama daga jiya daga cikin ma alaman rikka a ce irin wannan zance a ce karatu ne bai kama da karatu ba ya fi kama da tatsuniya labaran da da na yanzu malam ya ce wa hazal kalamu lam ya kulhu bakar bin hubaishin wasuri wa nahu min al'ubbat wannan zancen bakaru bin hubaish da shi da suri ibn al-mughallis duka basu faɗe shi ba da su da makamantansu cikin bayin Allah zahiduna illa li yubayyinu al-farqa bayna man la yaf'alu illa ma umira bihi suna faɗan zancen ne dan su nuni zuwa ga bambanci tsakanin wanda baya yin wani aiki sai abin da aka umarce shi wa man ya'tamidu bima lam yu'mar bihi min al-bid'a da kuma wanda yake dogara da abin da ba umarce shi ba suna kawo wannan ne a mahallin nuna cewa komin kyan aiki idan ba a saka ba kai to baka da lada sujuda da suka yi waɗancan ba a sa su ba to sun yi shirme abin da suke kawo shi a matsayin hujja kenan cewa sai an ce kai kamar da muka ambata a ran nan shine mala'iku suna da template din su na abin da ake yin ibada a kan shi da kuma ladan shi da abin da bai cikin wannan template din nasu ko kai baya cikin lissafi da haka ba za su rubuta shi ba ka bata wa kanka lokaci ne kai bid'a to suna kawo wannan ne dan kafa hujja akan cewa sujuda tana daga cikin ibadoji da ake kusanci zuwa ga Allah da su mafiya kusanci amma tunda Allah bai ce ayi ba to in kai a inda Allah bai ce ayi ba in kai baka da lada wa hadha maqsudun sahihun wannan manufa ce mai kyau nuna cewa dukkan aiki sai an umarce ka sannan zaka yi shine shari'a take recognizing fa innal amala salihal maqbula huwa ma amara Allah bihi wa rasuluhu domin aiki nagari wanda ake karba shine aikin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shar'anta duna ma shuri'a min ad-dini banda abin da mutane suka kirkiro cikin addini allazi lam ya'zan bihi Allah wanda Allah bai ce ayi ba lakin na kaseeran lakin kaseerun min al-ubadi la yahfazu al-ahaditha wala asanidu sai da dama daga cikin su sufaye ba su san hadisi ba ba su haddace su ba ba su haddace isnadoji ba dan haka duk magana sai sun yi kuskure wajen kawo ta sai su ce hadisi ne alalun ba hadisi bane an kana zuwa wurin tarurrukan su da maganganunsu kana jin wa'azozinsu ko raddinsu za ka ji da irin wannan baranka da ma akwai ta saboda ba su san kan harka hadisi ba fa kasiran ma ya na fi isnadil hadisi a matni da ka za ka samu kurakurai da a cikin maganganun shehunai game da hadisai isnadodinsu da mataninsu wani haza kala ya ibnu sa'idin da haka ya ibnu sa'id ibnu farrukh abu sa'id al-qattan kenan ya ibnu sa'id al-qattan al-imam al-basri wanda yake ra'asun ne fil ilmi wal amal ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sunna daga cikin farko wanda suka fara magana akan mazaje ya rasu ka ta ɗari da tamanin da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan safar babban malami ne daga cikin a'immatul huda Allah ya gafarta mishi ya ibnu sa'id duk sanda aka faɗi wannan magana magana shi ce sananniya har al-imamu muslim ma ya ruwaito ta da yake cewa ma ra'ayna salihina fi shay'in akzaba minhum fil hadith babu wani abu da muke ganin mutanen kirki suna yin ƙarya a cikin sa fiye da hadisi ƙari da suke hadisi ala sabilil khata kuskure da suke wajen yin ƙarya ba wai da gangan ba in mun iya tunawa wannan magana tana cikin muqaddimar sayyid muslim daga ya ibn sa'id al-qattan haka amr dan hanbali ya ruwaito ta daga yahya din a littafin shi kitabul ilal haka ibn adi al-jurjani a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa rijal haka kuma al-imamu ibn hibbana al-busti a cikin littafin al-majruhina kitabul majruhina min al-muhaddithina wal matrukin duk waɗannan sarwaito daga malam Yahya ibnu Sa'idin duk sanda aka ce ya dan Sa'idu to shi za a fara tunanin da yake akwai wasu Yahya dan Sa'idin daban-daban wanda ba shi ba kuma a karan din shi ne kamar Yahya ibnu Sa'id ibnu Aban wanda ya rushe ka ta 194 wanda shi ma malamin su Bukhari da Muslim ne amin yana da riwaya amin a cikin kutubus sita kamar Yahya ibnu Sa'id ibnu Hayyan kaga suna na uku ne ko suke bambanta shi kuma wannan ya rushe ka ta 100 ne da arba'in da biyar shi ma daga cikin zalar jama'a ba taime ne akwai kuma yaya ibn sa'id ibn al'as wannan shi daga cikin jarin muslim ne kawai da kuma bukhari a cikin a cikin al'adabul mufrad akwai yahya ibn sa'id ibn qais alƙalin saffahu saffahu wannan halifa na banu abbas na farko alƙalin kotunsa wanda ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da uku yana da hadisai shi ma cikin dukkanin kutubu sita to kaga duk waɗannan ya haibu sa'id ne amma da an ce ya haibu sa'id to alƙatsan shi yake fara zuwa cikin tunanin mutane yahya ibnu sa'id ibnu farrukh rahmatullahi alaihi babban malami daga cikin manyan malaman sunna wa qala ayyubu as-sakhtiyani ko as-sakhtiyani ayyub ibnu abi tamima kenan wannan ɗaya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai wanda ya rasu shekara ta ɗari da talatin da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar san da ya rasu an ce sittin da uku shi ma daga cikin manyan malamai ne rijalul jama'a shi ma arwaito yana cewa inna min jirani laman arju barakata du'aihim fi sahar walau shahida indi ala jazratin jazrati baqalin lama qabiltu shahadatahu ce ina da makwabta waɗanda mutanen kirki ne ina fatan samun addu'a da asubahi na samu albarka addu'ansu nakan ce do Allah sana a cikin addu'a idan sun tashi sallar dare amma da ɗayan su zai bada shaida akan wato abin nan kunshi guda ɗaya na na na kama a ce ɗauri ɗaya na na na kayan kayan ruwa kayan gwari kaman kabeji ko makamantansa ya ba da shaida a kai shi ba za a shaida shi ba wato dan abu kankani kinaya akan abu kankani mara daraja shi ba za a shaida shi ba saboda saboda ba su da ba su da sabati akan magana ba su rike maganganu ba ba su da wannan ilimin ولهذا يميزون في أهل الخير والزهد والإبادة بين ثابت البناني والفضيل بن عياد ونحوهما وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمي وطبقتهم وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين والطبقة الأولى يدخل حديثها في الصحيح يتدعى كذاك قا ما لمن حديثي سنا بمبن شتكاني إرى إرى وأن مزاجا مزاجي وأن سكي أهل الزهد أكو أهل الزهد والعلم أكو أهل الزهد بلا علم تو أنا بمبن شسو أهل الزهد والعلم سنة دا أكي كربان رواية سو إرى إرى wanda suke da alkhairi da zuhud da ibada kamar Sabit al-Bunani Sabit ibn Aslam al-Bunani kaga Sabit na daga cikin dalil jama'a dalibi ne babba a makarantar Anas ya rusu shika ta 127 sannan wal Fudail ibn Iyad at-Taymi Fudail dai wannan babban malami sananne wanda shi kuma shekarar rasuwarsa 187 kaga Fudail yana da hadisai shi ma a cikin al-Kutubus Sitta in banda Ibn Majah wa nahwihi ma da ire-iren waɗannan wa baina Malik ibn Dinar da kuma ɗayan bangaren kuma ana bambance irin su Malik ibn Dinar Abu Yahya As-Sami wanda shi ma ya rasu ne shekara ta 123 cikin tabi'ai yake yana da hadisi a cikin Al-Kutubul Arba'a da kuma Bukhari ta'aliqan kuma fiqa ne min fiqat yana daga cikin katabatul masahif kamar yadda zahabi ba da labari ya kware game da alaramma ne gangaren mai rubuta alkur'ani kuma zahidi ne mai bauta Allah kwarai da gaske haka farqad as-subhi wato farqad ibn yaqub al-basri kenan wanda shi ma tabi'i ne rasuwarsa shekara 131 hadisan shi a cikin tirmizi ne da ibn majah kawai sai kuma habibun al-ajami habib ibn muhammad al-basri al-ajami wa tabaqatihim da ire-irensu wa kullu ha'ula'i ahalu khairin wa fadlin wa dinin ce duk waɗannan mutanen kirki ne masu alkhairi masu addini wa tabaqatul ula waɗancan na farkon sabit da fudail yace waɗannan yadkhulu hadithuha fi sahih hadisan su akwai su a cikin bukhari da muslim wa qala malik ibn anas rahimahullahu da yana so ya tabbatar man da magana cewa ne salihai ba a itimadin salahar sa a gun hadisi ba abin itimadi bane sai an tantance maliku ya ce adraktu fi hadhal masjidi 80 rajulan na riski mutane 80 a masallacin nan na Madina lahum khairun wa fadlun wa salahun suna da alheri da nagarta da kirki kullun yaqulu kowa yana cewa haddathani abi an jaddi an nabi sallallahu alaihi wasallama jikokin sahabbai ne kowa sai ya ce babana ya bani daga kakana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan kamata ya kai a rike a kama kamar da zuhur yake cewa an ce ba ka riwaya daga daga bararrun bayi ya ce in na samu daga 'ya'yan muhajirai da ansaru me zan yi da 'ya'yan wasu ma'ana an samu daga irin waɗannan kaga ya fi nagarta to amma sai zama irin waɗannan ɗin maliku bin anas ya ce dukkaninsu idan suka karɓa lam na akhud an ahadin minhum shay'an idan suka bayar ba ma karɓa sam saboda ba su da inganci suna zaune ne kawai suna ta salati suna sallah suna kuka amma ba su da nasibi a ilimi wa kana ibn shihabin ya atina amma sai muhammad ibn muslim ibn shihabin zuhuri sai ya zo mana wa huwa shabun yana matashi fa nazdahimu ala babihi sai mu taru a kofar gidan shi wannan magana da ce yana matashi al-imam az-zahabi yayi tamtama game da ita cewa yana ganin kamar la'alla fa ka'anna malikanin khada'a bi khidabi az-zuhri yana ganin maluku ya ruɗu ne da cewa zuhuri yana rine yana rine gemunsa yana sawa gemun shi baki ya rine shi ya mai da shi ba za a gane ba za a gane tsoho bane amma in ba haka man kalli shekarun zuhuri da shekarun gamuwarsu da maliku ba zai a ce maliku ya ce mishi yaro ba kuma maliku na daga cikin ɗaliban zuhuri ma waɗanda sai da zuhuri ya dinga mishi kashedi saboda sai a yi karatu a tashi sai ya bi shi da tambaya sai ce kai baka da kunya yaran nan ashe ba an gaya mu karatun nan ba kake biyu ne kana tambaya ka san malaman da ba a tambaye su ba shi zuhurin nan yace sa'id ibn jubair sa'id dan musayyib in yi suka zo suka zauna ba a iya mubadarar shi sai zai zauna ya zauna haka sai dai ai shiru a jira sai ya fara karatun ba wanda ya ce mishi malam lokaci yayi a fara yadda muke zuwa munita ya kira malami din nan ba mu haka sai ya fito kawai sai ya fito shi uba yabo zai karantar a makarantar shi ya tara dalibai zai karantar a mashi fito ya ce mashi ka sallame su ba za ka karantar ba ba kai sa karantawa ba yanzu dole kuma ya sallame su in yanzu ne kai sai ba ka ta ce hasada ake maka za ta zuga ka malamin ka ya ce kakkai malaman da jama'a haka suke Maliku ya taba sa an zana wani fa a makarantar shi fa babban malami ne fa Hisham ibn Ammar aka mai bulala goma aka kore shi ya ta kuka aga sai mu biyo sawu almuhim shine cewa da yayi yaro ne akwai ta baba a ciki fanazdahimu ala babi idan idan idan yazo sai a zo shi kuma a cika kofar gidan shi shi kuma ba zahidi bane abin da yake sunna maka shi ibnu shahabe bai cikin zuhadu attajiri ne mai kuɗi mai kyauta ta tashin hankali in ka ji ka bi tarihi zaka ga cewa farko talauci ne ma ya kore shi daga Madina ya tafi ƙasar Sham da ya je Allah ya taimake shi ilimin shi ya bashi ɗaukaka aka zo ana neman fatawa akan gado ba wanda ya sani ka san kamar yanzu ne in ka je Abuja ba a ce babu malamai ba amma ba rikice ba shaida mutane ba duk sun manta abin suna ta neman kuɗi suna ta neman duniya in wani ya je daga nan zariya dan ustazi ne haka fake-fake sai a ganshi wani babban malami ba haka bane tubalas na kuma shi wannan kundum ne da gaske da aka zo halifan ya dinga mai tambayoyi akan nasaba ta ƙureshawa akan gado akan aure akan saki akan ciniki ya ji shi kawai komai intact sai ce to kai ka zauna anan ba za ka koma ba ka zauna ka zama malam fada shike ne ya zauna a fadar Abdulmalik dan Marwan ya zauna a fadar Walidu bayan Walidu ya zauna a fadar Sulaiman ya zauna a fadar Umar dan Abdul Aziz halifofi biyar a jere Abdulmalik, Walidu, Suleiman, Umar ɗan Abdulaziz, sannan Hishamu ɗan Abdulmalik. Wanda suka ɗan yi rikici da shi kawai shine Walid ɗin can ya ɗan gudu saboda ba sa shi sosai. Haka ma Yazidu ma, wato Yazidu ba wancan Yazidu na farko ba. Halifofi biyar ko shida sai da ya zauna duka a fada su. Shine Zahabi ya ce sai wasu suka kyamaci hadisan shi saboda ya zama malamin fada. Kuma duk kuɗin da ya samu ba yake ta rabawa dangi da ƴan uwa da mabukata har in ya ƙare kana zaune ɗalibi sai ya cire rawanin ka ya kyauta da shi ya ce zan baka wani in bai da kuɗi ko ya shiga cikin gida gun mata ko mutanen gidan shi duka ya an so kuɗin su ya bai kyauta da su ya ce in na tashi zan ƙara muku ma da ƙari ka ku damu kai an ce ma ya taɓa yanka raƙumar shi da yake haye a kanta ya ba wasu sun ci naman ya tafi da ƙafa saboda tsaba kyauta da ya samu kuɗi bai yi rowa ba har wani yana ce mishi kaga ka fa san wuyar talauci ya kamata ka dinga ajewa ya ce innal karima la tuhannikuhul bala'u ai mutum mai kyauta bala'i bai koya mai hankali baya cewa wai dan ya shiga kunci yanzu ya hankali bari in ya samu ya boye in kaga mutum da ruwa dama da ta kaife shi dama can haka yake in yana da shi zai ruwa in ma bai da shi zai ruwa ko to kaga irin wannan malamin wanda malam fada ne malam fada ne a ɗabi'ance da ya kamata a fi son hadisin malaman masallaci fiye da malamin fada amma sai malaman masallacin ba su da hadisi mai inganci shi yake da shi zaka in ya zo daga kasar su maliku suka je a makka suka ganshi suka roke shi Allah dan Allah ya zo ya ba su hadisi ce to shikenan zai zo aka ce mishi alga ta malam da ka zo garin nan da kamata yayi sai ka hakura da zaman kasar sham din nan ka tsauna anan dan ne akwai dalibai ka karantar da su yace gaskiya ne a can nakan zo na zan karanta ma rasa wanda zai zo makaranta ba wanda ke zuwa yace amma ba zai yiwu na zo na karantar din nan ba sai na yi zuhudu sai na rabu da duk wannan zukhruful hayatid dunya din to gashi kuma ya tara arziki a can yana da gidaje da ababan hawa da raƙuma da gonaki ya zai yi da su zai basu ne kawai ya dawo kuma waɗanda ya saba basu duk shekara yana musu kyaututtuka ba za su yadda kawai a ce yanzu ya zama kawai ustazu zalla sai dai karatu ba ba za su yadda ba sai ya ci gaba da zaman shi a can sai dai ya samu lokaci ya zo ya karantar abin da ya sawaka ya yi kyauta ya koma amma tabbas an ce har uniform ɗin 'yan sanda yake sakawa ma'ana za a je campaign da su aiki zuwa kenan shi ma duk daga tuta ko ya daga wata tsintsiya ko wani wata lema yana yawo da ita ko mun gane gwargwadon dai tambarin jam'iyyar su da haka karka na kaga malami yana yin irin wannan karka ce kawai mujarradin yin wannan bata ce a sai in wannan din ya sa ya daina faɗan gaskiya wannan din da yake bai hana shi faɗa musu gaskiya ba yana faɗan gaskiya kuma yana aiki da ita kuma yana alƙalanci da gaskiya idan aka saka shi Allah ya gafarta mishi to shine sai malai yake cewa a a li'annahu kana ya'rifu hadha sha'an saboda shi ibnu shihabin ya kasance yana ya san wannan fannin hadha malai yace wannan kenan wa ibnu shihabin kana fihi min mudakhalatil muluki ibnu shihabin fa ya cakuɗe ɗeniya da sarakuna wa qabuli jawa'izihim ya ashi kyaututtukan su ma la yuhibbuhu ahlu zuhdi wan nask irin abinda sufaye da masu gudun duniya ba sa so Allah ya gafarta mishi cikakken sunan shi shine Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab al-Qurash al-Madini Allah ya mishi rasuwa shekara ta 124 kamar da aka bada labari a 17 ga watan Ramadan na wannan shekara Allah ya gafarta musu da aka ce baya bari a rubuta hadisi a gaban shi sai dai ka haddace ya taba karanta wasu maliku hadisi 100 ya waigo ya ce nawa ka haddace maliku ya ce 40 ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan hadda ta lalace inji ibnu shabi a ce kwana yake yana shin zuma yadda kaga yan yan ruwa suna kwana ana zuba musu ruwa suna sha shi kuma kake kwana yana shan zuma a kwana 80 ya haddace qur'ani haka aka bada labari kamar da bukhari ya rawaito a cikin tarikul kabir to shine daga baya da sarki hishamu dan abdul malik ya ce to ni ‘ya'yana dole ka basu su rubuta dole ya haƙura kuma akwai abin da bai yiwuwa an kana fada dole ka yadda sai ce to shi kenan kowa ma ya rubuta na da zan ce ‘ya'yan sarki su rubuta ne ko kuma saura ‘yan talakawa in ce ba za ku rubuta ba ya ce kowa ma ya rubuta kawai sai canza wannan fatawa ɗawan ba fatawa annabi ba ce tashi ce sai canza ta Allah ya gafarta mishi ya ce wallahu ya tasu kulla ƙaumin bima yaktaruhu Allah yana kebance kowane mutane da abin da ya raba musu wasu ya kebance su da tsaba ragen ibada amma bai ba su hadisi ba wasu kuma ya ba su hadisi kuma ya ba su son duniya kullum muyassar lima khuliqa lahu maliku haka wani ya rubuta mishi wasiƙa cewa kai baka sallar dare kai baka qiyamul layli an ce ma ko jam'i baka zuwa yace to shikenan ni da kai kowa Allah ya dora shi akan wani abu wanda yake yi ne kai ka je kai abin da zaka yi ni kuma na tarewa al'umma wani abu kuma wanda yake karantawa ibada ta karantawa tasirinta a cikin al'umma ya fi ibada ta azumi da sallar dare domin ibada azumi da sallar dare alherinta na komawa ne kawai zuwa gare ka kai da kai amma ibada karantarwa to alherinta na komawa gare ka da sauran al'umma ne da dai mutum zai iya irin tafarkin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai sallar daren kai karantarwa kai azumin ka sha ruwa kuma kai karantarwa manzo Allah duka suna yi a cikin kunci da wahala da komai ayi buɗe bakin ma babu abinci karka ce bari ka jingina karatun ka tafi duniya kawai ko kuma ka kama karatun kadai shi kadai kake yi babu duniyar da zaka cakuɗa ne sannan kuma kana yin karatun kana aiki da shi iktida'ul ilm al'amal wanda kuma cikin aikin da shi akwai sallah din akwai tasbihi akwai zikiri tilawa alqur'ani wannan shi tafarkin malaman farko Allah ya gafarta musu gaba daya malam ya ci gaba da cewa fa ulaikan nusaku rawau rawau hadha al-asra waɗannan masu bautar Allah sun ruwaito wannan asarin wannan asarin da suka ruwaito na magana harfan nan cewa sun yi sujuda li yufarriqu bainal amali al mashru'i al ma'mur bihi dan su bambance tsakanin aikin da aka shar'anta wanda aka ce ai aiki da shi wa ma laysa bi mashru'in ma'murin bihi da kuma wanda ba a shar'anta ba ba a ce ai aiki da shi ba ko kai kai aikin banza ko mun kyan shi ko mun yawan shi ba za a karba ba za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah